الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا أنواع مسلمين يو الهميس هدو قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1437 wanda ya daidai da tara tara ga watan shida miladiya shekara ta 2016 muna cikin suratul khabita ba'dahu ala ba'din fayankumahu jami'a فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
آه wannan aya tana da alaka da ayar da ta gabata wato aya ta talatin da shida kenan inda Allah ya ce innal ladhina kafaru ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله الله يتي فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون Allah ce kafirai suna kashe dukiyansu don kange mutane da shiga addini ko kuma don fada da musulunci ko don fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ya kashe dukiyarsa mai yawa a lokacin kafin ya musulunta domin fada da musulunci musamman ma da aka ci su a yakin badar sai suka shirya dukiya mai yawa suka ɗauki sojojin haya daga habasha don a yi yaƙin uhudu wadda yaƙin da aka yi shi a garin madina tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wadda kuma sun samu ƙwarya ƙwaryan cin nasara a wannan yaƙi din wadda ta kai maha akwai musulmai da suka gudu kuma an kashe musulmai da dama a wannan yaƙi din amma daga baya an ci nasara a kansu musamman fatahu makka lokacin da aka fi ƙarfinsu aka bude makka wadda ƙarshe shi kansa abu sufiyan ya musulunta saboda kan nan sun kashe dukiyarsu dukiyar ta zanto ta tafi a banza suka yi asararta daga baya kuma suka zo suna nadama musamman abu sufiyan daga baya ya yi nadama ya yi nadaman kashe dukiyan kuma aka zo aka rinjaye su sun matakuna alaihim hasaratan kenan sun ma yugulabon sun kashe dukiya a banza ba su hana musulunci bunƙasa ba ba su hana musulunci ɗaukaka ba aka zo aka rinjaye su suka zo suna nadama to shine aya ta gaba da malam ya karanta inda Allah yake cewa liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib eh wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumuhu jami'an fayaj'ala fayaj'alahu fi jahannama ulaika humul khasirun Allah ya ce zai bambance tsakanin al-khabith da tayyib al-khabith shine kafiri at-tayyib shine mumini da kafiri da musulmi ba ɗaya suke ba da mumini da fasiki ba ɗaya suke ba suna da bambanci domin kowa da irin aikinsa kuma kowa da makomansa makoman kafirai wuta makoman muminai aljanna to shine Allah ya ce zai rarrabe a dukiyar da muminai suka ciyar kaman abubakar kaman usman kaman umar da sauran suka ciyar don ɗaukaka addinin Allah aka yi jihadi da ita suka goyi bayan musulunci to waɗannan kama za su yi nadama ba ba za su yi nadama ba da dukiyarsu da suka kashe domin za su samu sakamakonta sakamakonta a nan duniya za su ci nasara sakamakonta a lahira aljanna sabanin akasin dukiyar kafirai dukiyar da su abu jihal da su walid bin mugira su umayya bin khalaf su al'asi bin wa'il suka kashe asara ce a gare su duniya da lahira a nan duniya za a rinjaye su a lahira kuma ba su tafi wuta kaga Allah ya rarrabe liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib Allah dai rarrabe tsakanin abu mai kyau da mummuna da mumini da fasiki da musulmi da kafiri da wanda ya ciyar da dukiyarsa don addini ya ɗaukaka da wanda ya ciyar da dukiyarsa don addini ya samu cikas ya koma baya Allah zai rarrabe shi ne Allah ya ce wa ya ji alal khadisa ba da hu alabat Allah zai tattara dukkan mummunan abu ya hada shi wuri guda dukiyar da aka ciyar don fada da addinin musulunci da waɗanda suka ciyar da dukiyar ɗin duk gaba ɗaya Allah zai hada su ran tashin kiyama idan ya hada su ina za su je wutan jahannama eh fayarkumahu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam duk gaba daya da abin da suka ciyar za a zo da shi ran tashin kiyama da su kansu za su ran tashin kiyama duk gaba daya a totsa su a loda su a wutan jahannama kamar da ake loda mota a dora mata wannan kaya a dora mata kaya masu kayan su zo su shiga ran tashin kiyama kada ai a tattaro kafirai da dukiyarsu da suka kashe da su gabaki daya a totsa su a cikin sasa cikin ina wutan jahannama yawa haka Allah ya ce ulaika humul khasirun wannan sune masu asara sun yi asaran dukiyarsu sun yi asaran menene rayukansu wannan tace asara kai asaran dukiyarka kuma kai asaran ranka to abin da zai samu kafirai kenan an gane wannan tsayi ci gaba
قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين جيد الله يتشي وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف wa'in ya'udu faƙad madad sunnatul awwalin Allah ce a gaya su abu sufiyan da ire-irensu irin su abu jahal waɗanda suka kashe dukiyansu don faɗa da manzon Allah don faɗa da musulunci Allah ce a gaya musu in yantahu idan sun daina faɗa da musulunci sun daina faɗa da manzon Allah suka musulunta yi gufar lahum za a gabarta musu wannan laifi da suka yi laifin fada da musulunci laifin fada da manzon Allah kashe dukiyarsu don yakan musulunci in sun musulunta yi gufar lahum za a gafarta musu amma wa in ya'udu in suka koma suka ci gaba da fada da musulunci suka ci gaba da da da da, da manzon Allah suka ci gaba da ciyar da dukiyarsu don fada da musulunci to faqad madar sunnatul awwalin a ba su labari a ba su labari akwai kafirai da suka yi fada da annabawa gabanin su sun ciyar da dukiyarsu sun yi fada da annabawa ƙarshe Allah ya halakar da su to su ma haka da a yi musu in suka ci gaba da fada da manzon Allah suka ci gaba da fada da musulunci suka ci gaba da kashe dukiyarsu don yin saddu don hana mutane shiga musulunci don hana musulunci ɗaukaka to abin da ya samu na farko sunnan da ta faru ta samu da mutanen farko ita ta same su sunna shine abin da aka san shi ya gudana ya sake maimaituwa an gane wannan me duk kafiran da suka gabata suka wuce suka yi fada da musulunci suka yi fada da annabawa suka yi fada da manzanni me ya same su wace sunna ta same su halakarwa to su ma waɗannan abin da zai same su kenan to alhamdulillah Abu Sufyan ya musulunta ya kuma kyautata musuluncinsa ya zo yana ɗaukaka musulunci da dukiyarsa amma saura irin su Abu Jahal suka an kashe su akan kafirci Mugira bin Shu'ba akan kafirci ya mutu Al-As bin Wa'il kan kan kan kafirci ya musulunta Walid bin Mugira duk wannan sun mutu akan fada da musulunci ne sun yi asara duniya da lahira a duniya sun yi asarar dukiyarsu an rinjaye su kuma yanzu magana da kake suna wuta kuma ba ranan fitarta Allah ya tsare mu wa qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ma qad salaf shine abin da ya wuce na kafirci da suka da fara da musulunci amma wa in yaudu in suka sake koma bayan hujja ya zo musu bayan wa'azi ya zo musu suka koma suka ci gaba fada da manzon Allah suka ci gaba fada da musulunci to faqad madar sunnatul awwalin eh sunnan mutanen farko ta wuce kuma su ma za ta same su shine halakarwa an gane wannan jayyid bismillah
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير
aka ce wa muminai sai in ba su hannu ba ba su hannu daga kafurci ba ba su hannu daga adawa da manzon Allah ba ba su hannu da adawa da musulunci ba to wa qatiluhum ku yaƙe su shine kawai wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har yanzu ba a samu wani shirka ba al fitnatu huna ash-shirk don babu fitinar da ta fi shirka hada Allah da wani sai yasa ga yanzu duk musibar da yake samu musulmi a duniya ala sakamakon shirka ne sai Allah ya kama mu ta nan Allah ya kama mu ta nan Allah ya kama ta sabon sakamakon shirka ana bautan waliyai an bar bautan Allah ana roƙon waliyai an daina roƙon Allah da shi kenan sai a saurari fitina sai a azaba shi ne Allah ya gaya mu ne ce wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatu hali zato ba sauran wani shirka wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah duk addini zaman Allah shi kadai zaman Allah shi kadai ake bauta sama da kasa ba sauran kafirci da kun ga yanzu za a ce Allah shi kadai ake bautawa a a yanka bauta ne in ka zo yanka ka kira sunan wani kai bautansa rantsuwa bauta ne in kai rantsuwa da wani ka yi bautansa neman gudumawa neman agaji in musiba ta same ka bauta ne in ka zo faduwa ka kira wani wali ko wani shi ka yi bautansa an gane wannan ba ka ce annazar bauta ne in ka yi ba ka ce da sunan wani wali ka yi bautansa mutane sun ɗauka wai sallah kawai shine bauta sallah azumi zakka hajji shine bauta a wannan wani bangare ne na bauta amma ba shi kaɗai ba ne rantsuwa bauta ne yanka bauta ne neman agaji bauta ne bakace bauta ne duk ga suna wannan bauta ne ba a yi wa kowa sai Allah in kai wa wani kuma dai ka zama mushriki wannan shine gaskiyar magana yawa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah Allah ce ku yaki kafirai mushrikai waɗanda suke bautan wani wanda ba Allah ba har su daina bautan wani har su koma suna bautan Allah shi kadai an gane wannan sai Allah ya ce fa'ininta hau in suka daina shirka suka musulunta suka daina kafurci to fa inna Allah bima ya'maluna basir Allah yana kallon abin da suke kuma da saka musu da sakamako kyakkyawa duk wanda ya tuba da yana wani laifi da yana wata barna to Allah yana kallon sa yana jin sa Allah kuma zai saka masa kyakkyawan abu sadaka shirkan makka waɗanda suka musulunta Allah ya saka musu kyakkyawan sakamako shine aljanna waɗanda suka mutu kan kafirci kuma yanzu aka magana da muke suna wuta an gane wannan tayyib
وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
Allah ya ce fa in tawallau idan waɗannan mushrikai da ake kiransu su daina shirka suka ki suka juya baya game da kiran da ake yi musu game da wa'azin da ake yi musu suka yi biris suka yi banza suka ƙi jin wa'azi suka doge akan shiryansu akan shirkansu to ku sani fa'alamu ku mu'minai ku sani annallaha maulakum Allah shine majidincin ku maulanmu shine Allah yawa ba waɗannan ma muna ce musu daina ce in ya sai Allah bane su daina ce Abrahamu Allah ne su daina faduwa suna kiransa su daina sa hotunan su a hotunan sa a gidajensu a motocinsu a gidajensu a jikin suna neman agajinsa cewa shine maulan suna ce shine maulan su cewa suna ce maulan su to ku sani ku mu'mine maulan ku shine Allah wa annal kafirina la maula lahum kafirai ba su da ba su da wani majidinci mu ne muke da mabijinci shine Allah Allah ce wa'lamukum wa ne ku sani annallaha maulakum Allah shine waliyinku shine majibincinku kuma ni'mal maula wa ni'mal nasir ma dalla da wannan majibinci shine Allah ma dalla da wannan mai taimako shine Allah ko ba ku gane bane mu muna da majibinci muna da mai taimako kuma madalla da wannan majibinci madalla da wannan mai taimako shine Allah mu abun bautan mu amma tirda tirda maulansu mai mutuwa mai kashi mai barci mai gajiya tirda shi Allah tirda wannan maula amma mu kan namu ni'mal maula wa ni'mal nasir madalla da wannan majibinci madalla da wannan mai taimako shine muke neman taimakonsa ba ma neman taimakon kowa iyaka na abudu wa iyaka na sayin kai kaɗai muke bauta ma kuma kai kaɗai muke neman taimako alhamdulillah mu muna da maula maula kuma maula na gaskiya wanda baya mutuwa baya tsufa baya barci baya cin abinci duk wani abu da dan adam yake bukata Allah baya bukatarsa sai shine maulanmu yawwa wallahi wannan shine maulamu alhamdulillah mu ci gaba amin واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
نعم آه. الله يجي wa'alamu annama ganimtum min shay'in eh fa inna lillahi fa anna lillahi kumusa walin rasuli walidil kurba wal yatama wal masakin wa bin sabil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir wannan aya da malam ya karanta tana magana ne akan ganima da farko mai ganima akwai abin da ake ce masa alfai'u akwai da ake ce masa alganima me bambancin alfai'u da kuma alganima alganimatu me bambanci wai zai gaya mana ma huwa alfar ga wani can bismillah dan daga muryanka kaɗan mu ji ganima sai an yi buga un buga an yi fito na fito an kashe kafurai sai a ɗabi ganima jayid ko ko jayid to da fai ufa sai su gudu yawwa su yi saranda to shine bambanci shi fai'u ita ma dukiya ne da aka samu amma ita ba a yi yaƙi ba kafirai ne za su ji tsoron musulmi gizagizan sai kama su su da kansu su fita a guje su gudu su bar dukiyar an gane wannan kamar yadda ya faru a ina a khaibar khaibar ba yakin ba gudu suka yi to na ce masa fai'u haka nan dukiyar da ba yi yaƙi ba kafirai suka gudu suka barta ana ce mata fai'u ganima kuma waɗanda aka yi fito na fito aka yi buga buga aka fi ƙarfinsu aka kama matansu da bayansu da dabbobinsu to wannan ita ce ake ce mata ganima to wannan shine ake rabawa tsakanin waɗanda suka je wajen yaƙi dokin da aka yi yaƙi da shi shi ma kan ba shi rabansa mai dokin akan ba shi rabansa sauran waɗanda ba su da dawaki su ma kan ba su rabansu to shine Allah yake faɗa to an samo ganima ga yadda za a yi da ita na farkon aka samo ganima a wurin yaƙi Allah ya ce annama ganimtum lalle abin da aka samu na ganima min shay'in kowane abu ne aka samu dabbobi ne kudi ne kuyangi ne mata ko me da aka samu dai fa anna lillahi kumusa to za a raba ta kashi biyar in aka hada dukiyan gabaki daya za a kasa ta kashi nawa kashi biyar sai a ware kashi ɗaya kashi ɗayan nan na Allah ne da manzansa da fakirai da miskinai waɗanda ba su je wajen yaƙi ba da matafiyi wanda guzurinsa ya yanke a cikin kashi ɗayan nan da a ba su kashi hudu kuma sai a raba mayaƙa mai doki a bashi kashi kaso biyu wanda bai da doki a bashi kashi nawa kashi ɗaya cikin kashi ɗayan nan a nan ne da a biyo manzon Allah nasa da makusantan manzon Allah ahalul baiti ka gane ahalul baiti suna kike musu menene zul qurba makusantan manzon Allah a ciki za a ba su matafiyi a ciki za a ba shi fakiri miskini wanda bai je wurin yaƙi ba makaho ko kuturu kowa a cikin wannan da ya da ba su sauran kashe hudu kuma sai a raba ma mayaka kamar rabon gado ne mutum ya mutu ya bar dukiyansa da gidaje da filaye da kudi da sauran duk abin da ya bari kuma ya bar mata da yaya to aka ce dukiyar na farko a raba ta kashi takwas kashi ɗaya a baiwa matansa in ita ɗaya ne ma a ba ta ɗaya in su biyu ne ɗayan da su raba in su uku ne ɗayan da su raba in su hudu ne ƙarshen matan musulmi sai su raba nan kashi ɗaya ba mata hudu aka ce mutum ya yi ba to kashi ɗayan za su raba kashi bakwai ɗin nan kuma sai a zo a ga suwa suka rage yana da mata ‘ya'ya yana da ‘ya'ya maza in yana da su shi kenan lizzakar misil hazin un sayeri namiji ɗauki rabo biyu mace a bata ɗaya an gane wannan in kuma yana da uwa da uba shi kenan sai a sake raba dukiyar kashi shida uba ya dauki yana da kashi ɗaya uwa ma tana da kashi ɗaya sauran kashi biyar kuma ba a bai ma sauran ‘ya'yansa maza da mata an gane wannan sauran ‘yan uwa ba gado kaninka ba zai ci gadon ka ba matukan kana da ɗa namiji yayanka ba zai ci gadon ka ba matukan kana da ɗa namiji an gane wannan kawunka bafanka duk wannan ɗanka namiji ya kan su cin gado amma an baka da ɗa namiji sai da ya mace kwaya ɗaya sai a bata rabin dukiyanka an ka bata rabi kaninka zai ci gado yayanka zai ci gado dan wanka rike uba ɗaya zai ci gado an gane wannan so Allah da ikonsa Allah ya raba yadda ake raban ganima da yadda ake raban gado shi ya dauki nauyin yadda ake rabawa an gane wannan bai bar ma kowa ba sai sa aka tsananta wajen wanda ya ci dukiyan gado aka ce ya ci wuta wanda ya ci dukiyan ganima wuta zai tafi shi ma kun tuna kirkira sahabin manzon Allah ba igiyan takalmi yasa ta manzon Allah ce yana wuta saboda waɗannan abu akwai tsanani a kansu dukiyan al'umma da dukiyan gado an gane wannan Allah ya raba mu da cin wannan dukiyan fa'anna lillahi khumusa a raba kashi biyar kashi ɗaya ɗin nan walin rasuli shine kasan manzon Allah walin zulkurba ahalul baiti ‘yan uwan manzon Allah cikin kashi ɗaya ɗin nan ne wali ya tama marayu wadda ubansu ya mutu ba su balaga ba su ne maraya amma wadda uwarsa ta mutu ba maraya ba ne amma wadda babansa ya rasu bai balaga ba shine ake ce masa maraya a shari'a musulunci to shi ma irin wannan za a san masa a wannan menene a kumusi din an gane wannan wal miskin da fakiri wanda gajiyayye shi ma da san masa a wannan wabni sabili da wanda ya baro kasan su ko ya baro garin su guzurin sa ya yanke bai da guzuri to shi ma za a bashi samu na abinci an gano shi da wabni sabili matafi hakan za ku aikata ne ku bi rabon Allah a bai mu kowa rabonsa ku yadda da wannan hukunci in kuntum amantum billah in dai kun yi imani da Allah shine ubangijin ku shine abun bautan ku to a dabbaka wannan ayi implementing din sa an gane wannan kada wani ya sha to waɗannan mutane ba su je yaƙi ba ahlul baiti zulqurba kawai dake a dake a basu fakiri yana zaune a gida kawai dauka a bashi matafi kawai yana zaune a gida ya zo baran garinsu bai je wurin yaƙi ba a ɗauka a bashi maraya bai je wurin yaƙi ba a ɗauka a bashi in dai mutum ya yi imani da Allah dole ya da hukuncin Allah haka Allah ya hukunta in kuntum amantun billah in dai kun yi imani da Allah kun mu'mina ku mika wuya wanda Allah ya ce a basu nan duk a basu matafiyi a bashi maraya a bashi miskini a bashi ɗan uwan manzon Allah a basu manzon Allah ko bai je wurin yaƙin ba shi ma a bashi rabonsu ne kwaya ɗaya dai bisa biyar ai Allah ya adalci ko biyar ba da aka sa duk wannan taron fa ɗaya da a cikin ɗaya da raba musu kwaya ɗaya da raba musu hudun nan kuma duk a raba ma mayaka wanda suka je wurin yaki ai an yi adalci ko ba yi ba to ba wanda ba musulmi ba ya ce da yadda da wannan kashi ba har ya rika korafi a wannan ba aikin mumini ba ne aikin mumini idan Allah ya hukunci ya ce sami'na wa ta'ana mun ji mun bi mun yarda mun yi saranda mun miƙa wuya an gane wannan wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina ba aikin mu'mini namiji bane ko aikin mu'mina idan Allah da manzon sun yi hukunci yace baya son hukuncin ya yi fito na fito da shi ya zaɓi ra'ayinsa ya bi son zuciyarsa mai yin haka ba mumini ba ne an gane wannan mumini kan fa samina wa ta'ala an gane wannan to Allah ya sanya mu cikin bayinsa muminai wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an na barko tukuna yaushe ne ne yawmal furqan yau ne yawmal taqal jam'an wa jam'an wa dai ga mana wa sani يوم الفرقان يوم بدر يوم فيصل rada aka rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya aka rarraba tsakanin musulunci da kafurci ranar da runduna biyu suka haɗu rundunan Allah da rundunan shedan ranar da aka haɗu da jundun layi da jundun shedan jundun layi su ne muminai junudun shedan ba kafirai aka haɗu a badar shi ne first battle yaƙi na farko da aka yi muminai gaba ɗayansu ɗari uku ne da goma sha uku mutum nawa ɗari uku da goma sha kafirai kuma sun fi dubu kafirai sun fi ne sun fi dubu aka haɗu to dama wa man nasru illa min indillah ai ba yawa ne cin nasara ba ba ƙarfi ne cin nasara ba a'a nasara tana wurin wa yana wurin Allah da haka Allah ya ba wa muminai wanda su ɗari uku ne da wani abu nasara akan kafirai sama da dubu ya zama yawmul furqan ranar rabe tsakanin gaskiya da ƙarya ranar rabe tsakanin musulunci da kafurci aka kashe kafirai aka kama sama da saba'in a matsayin bayi har shi ne ma manzo Allah ya nemi shawaran sahabbai dan lokacin ba wani hukunci da ya sauka akan abin da ya shafi ganima bayan da aka kama manzo Allah bai san yadda ayi da su ba kuma bai san gaibu ba sai dinga neman shawara ya dami da su ga su an kamo su Umar yace duk aka kashe su dan ya zama lesson ya zama darasi ma sauran kafirai kar a bar ko daya duk aka kashe su to ayi a sare kansu Abubakar yace a'a ya manzo Allah ayi musu afuwa ta yiwu daga baya za su ayyafa wadansu ya faɗin zo shiga musulunci ai yan uwanmu ne ai kaza ne ai kaza ne a musu abuwa ka zama zala mai rangwame ne sai da kirayin wa abubakar za ka ji to shi kenan ba za a kashe ku ba wanda iya karatu da rubutu ba fai koyar da addini ba ya iya alif ba'un koyarwa to koyar da ya musulmi goma in ya koyar kawai ya tafi abunsa wanda yake da kuɗi kuma ya fashi kansa haka aka yi ba kashe su ba shikenan sai Allah ya saukar da ayan Qur'ani aka nuna abun ra'ayin da maza da ya dauka ba shine daidai ba ra'ayin da bai dauka ba ba shine daidai ra'ayin wa Allah ya ce ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asara hatta yaskina fil ard Allah ya ce da dace a ce annabi yana da kamammun bayi ba wanda za a yi a su kansu a har sai ya jirkita su an ba su zai sun koya musu darasi an ma manzo Allah ce ya ji tsoro da wata azaba ta sauka sakamakon wannan kuskure da aka yana ganin da Umar ne dai tsira aka nuna ra'ayin Umar shine daidai amma duk da haka dai aka bar manzo Allah kan wani aka sawwaba shi aka gunda aka aka bashi akan haka suka ci gaba da karantarwa wanda ya karanta ne koya musulmi karatu da rubutu ya tafi abunsa an gane wannan wato koye boko kenan ba shi ne boko ba ilimin karatu da rubutu ilimin duniya ba ilimin addini ba to abin da kai kenan to da kan nan yakin badar da aka yi shine ake ce masa yawmul furqan yawmul taqal jam'an ranar da group biyu suka hadu group din Allah da group din shaytan runduna biyu suka hadu rundunan Allah da rundunan shaytan aka gwabza aka buga aka yi mubaraza Allah ya dauka musulunci akan me kafurci laraba su da cikin bakin ciki sun yi gayya sun yi kuwa an haɗu wa musulmi ‘yan kaɗan amma kaga Allah ya ba da cin nasara Allah ka ba mu cin nasara wa man nasru illa min indillah Allah ya ce yau martakal jama'an ranar da ƙungiyoyi biyu runduna biyu suka haɗu wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko da bisa komai da ka yi nuna ikon sai bai mu'minai cin nasara an gane wannan tsaye
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم
Allah ya saka da anan muka kwana akwai dan abu da ke son dan jawo hankali wanda ina ga kuma zai ci mana lokaci ya kai rabin awa sauran ko bai kai rabin awa ba kun san akwai lokacin ma da muke dan bari na minti goma sha biyar na amsa tambayoyi saura yanzu nawa ne dan mu raba saura ishirin da biyar to kaga da mu ware sha biyar na amsa tambayoyi saura nan minti nawa kenan nake da shi saura goma sai ya kai sha biyar tsaye abin da yake son jawo hankali a kai shi ne takatsantsan da duniya da halin da muke ciki a yanzu da yawa mutane yanzu ba su san ƙila halin da ake ciki ba ko don rashin ilimi ko don rashin basira ko don rashin fahimta ko da rashin lura da abin da yake kaiwa da kawowa mutane da yawa sun rafkana halin da musulunci da musulmai suke ciki a yau wasu ba su fahimta ba musamman matasanmu masu shekaru sha shida sha bakwai sha takwas zuwa sama zuwa ishirin zuwa talatin kasuwancin da aka sa gaba ba sai yan kaɗan very few yan kaɗan ne suka wancin da aka sa gaba ba san halin da musulunci yake ciki ba ba san halin da musulmai suke ciki ba rashin sanin wannan hali shi ya kai ma suke ɓata lokacinsu akan abin da bai kai masu ɓata lokacinsu ba me suke bata lokaci a kai tsakani da Allah ko dukkanin kun sani kan me kwallo bol wallahi da matasa nan sun san halin da musulunci yake ciki da musulmai da ba wanda zai je gidan kwallo ma da ba wanda zai fada da dan uwansa akan bol da ba wanda zai cire kuɗin sa ya bata lokacin sa awa ɗaya ko awa biyu ya je yana kallon kwallon wani kafiri har yana kishin sa har yana sa rigansa da hotonsa a jiki har yayi fada a kansa yayi fushi a kansa yayi kusuma a kansa wallahi ba san halin da musulunci yake ciki ba wallahi ban sani ba ba san kuma halin da musulmai suke ciki ba wannan kuma sakamakon jahilci rashin zuwa wajen karatu rashin lura da me yake faruwa ne shi jawo mana wannan musiba da muke ciki kun san ta kai ma yanzu hatta ƙauyukanmu mu akan sayi janareta a hada dush satellite kai tsaye ana watsa kwallo da ake yi a kasashen kafirai yaran mu su kai sha biyun dare karfe yawan dare suna ihu don Allah wanda ya kai sha biyun dare na ihu a wajen kwallo wanda ya kai karfe ɗayan dare na ihu a wajen kwallo ya san abin halin da musulmai suke ciki ya san halin da ƴan uwansa suke ciki shin yana ma tunanin abin da ya samu yan wasa musulmai shi ma yana tunanin wata zai iya samun sa kar ma ka je wata ƙasa ka tsaya kai kawai Najeriya na tafi Maiduguri ka tafi Borno ka tafi iyakanmu da Cameroon ka tafi iyakanmu da Chadi kaga dubban mutane ne mai gida ne ya baro gidansa duk ni'imar da yake da ita ya batta ya gudo da 'ya'yansa ya zo da kwana a waje ya bar gidansa ya bar ɗakinsa ya bar gonansa ya bar kasuwansa ya bar makarantarsa gashi yana kwana a waje kuma musulmi ne bayi da cin yau bayi da na gobe an yanzu kana jin wannan zai je ba da kuɗi kalli kwallo zai je faɗa da wani akan kwallo ko kusa ba wai a wai dan ya banci ya banci kwallo ba wata aba bane saboda Allah ya sa masa fitinan da bai da lokacin ma da zai yi haka amma kai matashin da kake garin Bauchi kana cikin kwanciyar hankali kana gidan babanka kana ɗakinka kana zuwa kasuwanka kana zuwa makarantanka saboda haka nan ba ruwanka da halin da ƴan uwanka musulmi suke ciki a nan Najeriya ba nan ba mu je Libya ba ba mu je Algeria ba ba mu je ina ba Iraki ba ba mu je Masar ba a sina ba mu je siriya ba ba mu je yemen ba ba mu je afghanistan ba ba mu je lebanon ba ba mu je somaliya ba ba mu je falastinu ba duk wannan fa a nan kasar kama akwai wannan fitinan tana nan amma kaga lokacin da ka je kana faɗa kan kwallo ka cire kuɗinka yanzu wannan kuɗi aka cire ka ba da kwallo yau da asusu ka yi ka ce a ɗauka kai ma 'yan uwanka ma musulmi na maiduguri da ba su da cin yau ba su da na gobe ba kai jihadi ba ko naira ɗaya ce ko naira goma ne kake tarawa kai musu amma ina Allah raba mu da jahilci matasa mu ba san addini ba ba san halin da suke ciki ba wallahi tallahi akwai bukatan mu yi ta musu wa'azi mu yi ta musu gargaɗi wancan abin da ya samu wadancan kuna jin ba zai iya samun mu ba wallahi kamar yanzu zai iya samun mu Allah tallahi zai iya samun mu to in ko wani abu ya samu wani baka tausaya ba baka koka ba kai ma dai zai same ka kuma ba mai koka maka ba mai tausaya maka saboda na matasan mu ku ji tsoron Allah ku dubi halin da yan uwan ku musulmi suke ciki a Maiduguri a Chadi a Cameroon ku dubi halin ku dubi halin suke ciki in makarantar boko kake so sun bari ba hali su in kasuwa kake zuwa su ba hali su je in gona kake zuwa su ba hali su je kuma su ma mutane kaman ka suna son rayuwa kamar yadda kake so amma kaga yadda Allah ya mai da su to ba za ka tausaya musu ba me ya hada ka da zuwa gidan kwallo me ya hada ka da zuwa da bol har ka bada kuɗi har kana faɗa dan uwanka musulmi ka buge shi ya buge ka har da kisa kisan kai saboda kana matasa ku ji tsoron Allah zuwa gidan kwallo yanzu ba naka bane an wuce wannan fada kan ball kwallo wallahi an wuce wannan an wuce wannan an wuce wannan ba shine damuwar mu ba me damuwar mu musulunci ya daukaka musulunci ya je ko ina a samu zaman lafiya tattalin arzikin mu ya bunƙasa ayi bautan Allah shi kadai a bi sunnan manzon Allah ko ba shine damuwar mu ba wallahi mu ba mu da ta damuwa da ta wuce wannan wallahi ba mu da damuwa ta wuce wannan musulunci ya dauka ya buwaya sunnan manzo Allah ta je gidan kowa ta je garin kowa a rika bautan Allah shi kadai miyagun da suke faɗa da musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da su ya ɗora mu a kansu kamar da ya ɗora manzon Allah da sabansa a kansu har musuluncin ya gudana ya zo gurin mu mu ma haka muke so amma a ce a matsayinka na matashi musulmi yanzu kana sallah a ce har kana faɗa kan wani kafiri 'yan kwallon kafirai mazinata 'yan luwaɗi masu kitso kamar mata ko ba su bane masu sa ɗan kunne kafirai da suke fito na fito da duk wata sunnan manzon Allah me hukuncin namijin da ya shiga mace tsinanne ne la'ananne ne to tsinanne kake so la'ananne kake so ka ce kai musulmi ne a almar'u ma aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so in kana son kafirin tashin kiyama za ku tashi tare da shi in kana son dan kwallo mai kitso mai sa dan kunne eh kamar na mace ko ba ka suke yi ba to za ku tashi tare da shi a wuta ba dai masoyin ka yana wuta kai kana aljanna ba a'a masoyin kan ya tafi ina za ka tafi kai ma kana tare da shi saboda matasa ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ba mu da lokaci mu yanzu musulmi ba mu da lokaci na kwallo ba mu da lokacin goyon bayan wani kafiri wannan ba mu da shi lokacinmu na tausayawa ƴan uwanmu da suke falastinu ne ƴan uwanmu da suke iraki ƴan uwanmu da suke siriya ƴan uwanmu da suke afghanistan ƴan uwanmu da suke somaliya ana ta kashe su amerika ta bada makami su yi fada da junansu ita kuma ta tura jirgin sama marar matuki a musu ruwan ba mamamai daga sama ana kashe su don kai ba a maka haka da mai kafi su wallahi naka jaraba ne kawai bai zo ba tayi ma wadanda ake musa kan sun fika takawa tayi ma sun fika tsoron Allah tayi ma sun fika tsare dokokin Allah jarabawan naka ne bai iso ba amma kai hakurin kai wasa dai iso ko yau ko gobe dai zo Allah ya kare mu Allah ka tsare mu wanda za ku ji tsoron Allah wallahi wallahi ku ji tsoron Allah ku zama masu kishin addini ku zama masu kishin musulunci amma ba kishin kwallo ba ba kishin bol ba wannan kwallo nan yahudanci ne su turawa da suke kamba mata suke azizi da suna da manufa ku ba ku san manufansu ba a kashe musulunci matasan mu a ja hankalin su su koma kan wasa kawai radda ake kwallo kaga masallaci a rame masallaci a rame ba zai iya barin talabijin ya zo ya sallan jami'i ba to wanda ake kwallo bai iya bari ya zo aka yi jami'i a masallaci ba a lokacin da sallan da kwallon wanne tafi masa kwallo bal ta yi maka abin da ke kallo ya fi maka sallah wannan an ci nasara kan ko ba ci ba bala sun ci nasara kuma dama shine hadafinsu shine manufansu su kauda tunanin matasa daga addini su koma tunanin su kawai wasa su fifita wasa su fi son komai da wasa za su iya ba da rayuwarsu akan wasa amma ba za su iya ba da rayuwarsu kan kare addininsu ba halin ba da muke cike ne yanzu halin da muke cike ne matashi zai iya ba da rayuwarsa akan kwallo akan wasa amma kan addini ba ba zai iya bayarwa ba to kun ga wannan musiba ce wallahi tallahi wannan musiba ne fata za ku ji tsoron Allah na'am wa alaikum salam ina zuwa kanka dan zo bismillah wannan talauci da ake ciki sati uku da suka wuce wata kungiyar kwallon kafa ta ci kof yan kwallon anguwanku wasu ga da wata walima duk wanda je walima za a bayar canka na 200 bayan mineral ka tuba ba wai walima kada na an ci kwallo in ka je saboda murna a baka da card na 200 da kuma me minerals guda daya to yanzu wannan ba kan ba mawasa bane ko ba kan ba mawasa bane a wannan talauci da ake ciki har ana walima dan kwallo wallahi mun ci baya wallahi mun ci baya eh malam sagiru ya ce maimakon su sai mina sun a kawo masallaci a yi kunu a kawo masallaci a yi zobo a kawo masallaci ta yi masallaci babu shaidan a wurin can dama wurin shaidan ne kuma don shaidan aka yi Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu ya malam da suna wa alaikum sun akwai mene system da ake a gidan kwallo na in ana kallon da yadda ake sallah a masallatayya a inna lillahi Allah wannan isgilanci ne ga masallaci a anguwan ba za ku je ba sai an gama kwallo ku zo ku yi jami'i ba zai karɓi wannan jami'in ku daina yaudaran kanku yawa malam bismillah alaikum salam wani abun bakin ciki da ya faru in aka samu mai sha'an wannan kallon kwallon wancan arna ne bai damu da addini ba ai akwai musulmai a ciki yawa shi ne wato ka san abin da kamar yadda Allah ne faɗa abin bakin ciki shine hada gaskiya da ƙarya kana akwai kafirin da ka sa musulmi yana son sa yana son sa saboda menene saboda wannan kullun ne yake son sa kuma za ka samu akwai musulmin da akwai a cikin tifin yana ƙin sa saboda menene mai yiwa baya cikin tim din da yake so ko ba haka bane to kaga wannan ayabun bakin ciki ne yanzu misali manya manyan kwallo da suka shahara dan ga mun ɗaya biyu suwa suka shahara Chelsea ko ah Chelsea ai tim din ne ko Messi sunan dan kwallo ne Messi ko Messi musulmi ne to mu zauna ga kan Messi da Messi ne ko Messi Messi in ce ba musulmi bane to mu ajiye shi a akan faifayi don Allah a musulunci tun daga lahallari wa ya karanta lahallari da ma yaran sun karanta lahallari mana menene hukuncin soyayya ma wanda ba musulmi ba haramun ne aka ce in da ka so mutum ka so shi don Allah in za ka kishi ka kishi don Allah saboda shi ba musulmi ba ne to wani akida an kashe ta ko ba kashe ta ba ga musulmi musulmi suna son Messi abokin gaban Allah abokin gaban manzon Allah abokin gaban sunna abokin gaban musulunci kana son sa kana son sa saboda ne kwallo kaga aqidar musulunci an rusa ta in son so ka dan kai musulmi ne in ki wannan dan kafiri ne to yau an zo an akasa kana kin nan uwanka musulmi kana son kafiri saboda kwallo kaga kafirai sun ci nasara dama da haka suka kawo ta kamar bekam ne bekam wanda yake shi ba ya son musulunci ba ya son musulmai yadda da ya san musulmi ya so shi ma da bai kwallo ba dan lokacin da aka yi interview da aka tambaye aka ke ce masa me ka fiki a duniyan nan yace musulmai aka ce masa to a cikin musulmai wa akwai masu son ka yace to shi da aka ce masa cikin musulmi akwai masu son sai yace da ya san zai kwallo wani musulmi ya so shi da ma bai kwallon ba amma duk da kaga musulmai suna son sa suna sa rigansa a'udhu billahi kuma me wannan akida kace zai mutu tafi aljanna wannan sallar da sanar da kai aljanna mata za ku ci tsoron Allah ƴan kwallon na abokan gaban Allah ne kai wallahi kwanan da naji wani kirista wani fasto yana wa'azi sunansa fasto ba kwana kirist shi da kansa yake cewa me yasa kai kai kitso shin ba za ka iya hedin bane hedin kitso yace to Allah ya sine maka albarka da kai da kwallon Allah ke bada ce Allah ya tsine maka albarka da kai da kai da kwallon yace ka sa dan kunne Allah ya tsine maka albarka kirista kenan fa yake tsine mutum ya ga musulmi wanda mu gashi a fili manzo Allah ya yace Allah ya tsine wa namijin da ya shiga mace Allah ya amma ga musulmi suna kuma su kake so Allah mata za ku ji tsoron Allah mun gaya muku gaskiya in kun dauka ruwan ku in ba ku dauka ba kabarin ku daban namu daban yau kana mutuwa iyaka gatan da mu yi maka mu je mu binne ka can turun mu dawo kai ka san halin da zaka shiga daga kai sai aikinka in ka gyara ruwanka ba gyara ba ruwanka ba mai raka ka babanka ba zai raka ka ba ma'aifiyanka ba za ta raka ka ba abokinka ba zai raka ka ba kai inda zaka mutu ma ranan ma a ɗakin da kake ma ba mai dai kwana da kai ka zama ma abun tsoro a wajen wasu Allah ya sawwaka Allah ya sawwaka amma yawa to
assalamu alaikum wannan wata mace ce ta aiko ta ce mijinta bai da lafiya wani wani lokaci yakan faɗi a kurum ya fita daga cikin haifinsa da hankalinsa amma ko shi bar wadda wancan masa bai lafiya sai ke shi lafiyarsa kalau abin da ya same shi kuma an yi an yi a je a yi magani ake ta ce to za ka iya kara masa magani wanda za ka iya sa ko a abincinsa ko abincinsa ya sha ba tare da saninsa ba.
kun ji halin da wannan mutum yake ciki tana da mijinta ne ita matar mijin yakan faɗi ya fita hayyacinsa daga baya kuma sai ya farfado an nuna masa cewa bai da lafiya a nema masa magani ya ce shi lafiyarsa kalau a wannan babu lafiya balle ya zama kalau wannan ba kalau ba akwai aljanun da suke tare da shi ko kwaya akwai dai wani abu da ke tamu da shi to shine matar take tambaya wai za ta iya wani magani a boye ta sa masa abinci ko da bai sani ba eh za ta iya nema masa lafiya ne ai shi ma hukaci wani lokacin ai an sa shi a turu ma ai ba da san ake sa shi a turu ba a daure shi dam a ba shi magani da karfi an gane wannan ko baya so saboda haka nan inda za ta iya ta karba masa magani maganin da bai saba ma shari'a ba ta sa masa abinci wannan babu laifi yawwa babu laifi Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya saura minti ne ne tak akwai wanda yawa malam bismillah alaikum assalam akwai shubuha wato implication wato rudu da suke sakawa ga matasa kanuti kanuti shi ma arne ne ko musulmi ne kanuti dan wanda kasa ne mali nan afirka mali ko sunansa kanuti ko to jika musulmai suke hayan shaguna suke sallah sai je sai musu wannan gurin ya ba da dama a gina masallaci ya ce su gaba da sallah ha ba ma kwallo ba a 'yan kasuwan mu yanzu ka je kasuwan wanci ka je kasuwan central market akwai abubuwan da suke sayarwa ai bai halatta ba misali abin da ya shafi hotuna abin da ya shafi irin kayan lido da karta kada kade halal ne wannan ai ba halal bane to yanzu idan ya idan ya dauki wannan kuɗi ya je ya gina masallaci sai ya halatta masa wannan abubuwa da yake sayarwa na haramu ai ba dai halatta masa ba aikin sai dai daban kuma laifin sai yana nan a zaune masu wadan wannan jahilai ne ba zai mai da kwallo ta zama halal ana kashe musulunci da ita dan an samu wani ya gina masallaci ba in ya yaka kir a ti akwai da ba musulmin ba masu masu kan yi aiki ma addinin sai da irin wannan kudaden ko ba sai a mokaci ai akwai dan kullu kana a Najeriya a mokaci nawa yake kashewa wa coci nawa yake kashewa wa su dan wani ya zo ya gina masallaci sai ya a wannan game da kamar gaskiya ne shi ne implication ne implication ne yawa sai da daddare sai da daddare lokaci yayi subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai da daddare Allah